أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Ubangiji yana gaya mana a cikin surori guda uku da suka wuce yana kawowa fili mazi sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi har guda uku sannan yazo anan wato wancan fi'ili mazi dukkan abin da yake sama da abin da yake ƙasa da abin da yake tsakanin duk gabaki ɗaya ya yi wa Allah tasbihi ya tsarkake Allah ba kuma abin ya tsaya kenan ba bari ka ji yusabbihu har abada kuma yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi ardi duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk gabaki ɗaya zai ci gaba da yi wa Allah tasbihi har abada wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yana tsarkake Allah ko menene da farko an soma da masdari wanda ya fara abin kenan subhanallazi asra bi abdihi sannan aka komo aka kawo fi'ili ma bi sabbaha lillahi har wuri uku yanzu kuma za a yi yusabbihu lillahi wuri biyu za a ci gaba da yi wa Allah tasbihi har abada kuma daga ƙarshe sai aka gaya wa manzo Allah da kansa aka ce sabbi hisma rabbika la'ala ma fi samawati duk abin da yake sammai wa ma fi ardi duk abin da yake kasai yusabbihu yana tsarkake Allah Allah nan al-malikil quddusi sarki wanda yake tsarkakakke wanda baya kama da komi komai baya kama da shi mai cikakkiyar kamala الملك القدوسي العزيز مبوايي mai karya kangararru alhakimi mai ajiye komi a inda ya kamata saboda hikimarsa da hukuncinsa
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah nan da kaji duk abin da yake sama da ƙasa yana masa tasbihi Allah nan da kaji al-malikil quddusi mai sarauta mai tsarkaka al-azizi mawwa al-hakimi to shine fa huwa allazi ba'atha fil ummiyyin rasulan shi ne ya aiko babban manzo shi yasa aka kawo shi da na kira shi ya aiko babban manzo fil ummiyina cikin mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba wato saboda haka ake kiran shi da kansa annabiyul ummi wato mutumin da yake tun da ya zo duniya malami bai taɓa kama hannunsa ya nuna masa yadda ake rubutu ba bai taɓa ɓata yatsunsa dangwalmin tawada ba ba taɓa koya masa karatu dubi baki na ga yadda zaka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake ba wanda ya taɓa koya masa rubutu ba wanda ya koya masa karatu shi rubutu rashin iya rubutu na ƙasa ne ga wani mutum amma kamala ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون abinda yasa Allah bai bari ya koyi rubutu ba domin in ya iya rubutu randa duk zai bayyana aikan Allah sai a ce ai ya je ya rubuta abubuwan ne wurin waɗansu malamai a cikin asiri ya zo yake karanta mutane to Allah ya tsarkake shi rubutun ma zan bai iya ba rashin iya rubutu a wurinsa kamala ce yanzu shi rubutu waɗansu kunyanyaki ne da ake yin su don a samu amfanin gonan ilimi yanzu kowane mai cin shinkafa ne yake hudan shinkafa musamman 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan ministoci sun iya sun iya noma sun iya huda kaga ko abinci suke ci to tunda yake abinci ya samu shine ake nema kamun ayi noma to annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce masa sanuqri'uka fala tansi zan karantar da kai ko ba za ka manta ba wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba girma da daraja wanda Allah ya maka suna da girma a wurin Allah saboda haka Allah ya hutar da shi da koyon rubutu da koyon karatu amma ulumul wara fi lafzatin min kalamihi dukkan ilmomin duniya suna jiran manzon Allah yayi magana ne duniya duk su samu ilimi bil ummiyin rasulan surar da muka huto tana cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiru ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun nan kuma yanzu ya an komo farko shine Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Qurayshawa waɗanda ba su iya rubutu ba, amma kamun ajima sai suka zama masu ilimin da ya kere dukkan ilmomi, da Yahudu Nasara suke tinƙahon ilimi a duniya kamun annabi ya bayyana, saboda suna da littafi daga Allah ko da yake sun girkita wani abu a ciki. Da su da Nasara, saboda suke da littafi a wurin daga wajen Allah Injila, wa'annan suna da attaura wa'annan suna da injila to duk duniya wurin su ake samun ilimi to yanzu ga sabon ilimi ya zo daga Allah babu taraddudun ba kila wa qala ba qaulani ba ikhtilafun magana ce daga Allah zalla saboda haka bayan lokaci kaɗan sai waɗannan mutanen da su rubutu da karatu ba sai suka dukkan duniya ilimi har yanzu mutanen duniya ba su kai inda ilimin mu yake mu musulmi har yanzu kamar yadda na faɗa jiya karatunmu duk duniya ba littafi mai shafi ɗari bakwai amma ce yaro mai shekara bakwai ya haddace shi babu sai ƙur'ani shi kaɗai ashe har yanzu ba su kai inda muke ba kenan saboda haka ne ake gaya mana a nan surar da muka fito suratul safi tana nuna cewa akwai waɗanda Allah ya ba su ilimi sai suka ƙi aiki da shi sai Allah ya zamar da zuciyoyinsu gabarin gabarin aiki da ilimin yake ba su yi aiki da shi ba fadan ma zago azaga Allah quluban sai Allah juyar da zuciyoyinsu gabarin ilimi tun da su aiki da abin da suka sani ba annabi ya ce man amila bima alima aw wasahu Allah ilmu ma lam ya'lam duk wanda ya samu ilimi yayi aiki da shi to Allah da kansa zai ba shi ilimin da bai sani ba to nan mu ane mana wa'azi ne ga waɗansu an ba su littafi sun aiki da shi sun yi faɗa da Allah Allah yana zagin su yana an tafi Allah alaihim fi azabihim khaliduna ghadiba Allah alaihim wa la'anahum ga la'ana ga fushi ga ilimin kuma yana nan to wai mu Allah ya aiko mana babban annabi ya sami ba mu da ilimi to in mun samu ilimin nan mu yi aiki da shi in ba mu yi aiki da shi ba za mu zama kamar waɗancan kamar sai himeri ya mil asfara kamar jaki ya ɗauko kayan littafi duk malamin da bai aiki da abin da ya karanta ba shine alqur'ani yake cewa jaki ya ɗauko kayan littafi da kayan dawa ya ɗauka in an je mazaji ai adi ba mace ci wani abu a ciki amma littafi ya ɗauko shi jaki ya zai amfane shi saboda haka malami da bai aiki da iliminsa ba Allah yana kira shi jaki ya ɗauko kayan littafi wallazi ba su ilimin rasulan minhu kuma wanda aka aikon nan balarabe ne wanda bai iya rubutu ba kamar su kuma ɗan uwansu ne ɗan garinsu kuma mu kuma jama'an duniya gaba ɗaya ɗan uwanmu ne ɗan adam mutum ne kamar mu a mutuntaka amma wata halitta ce mai darajar da Allah bai taɓa yin wata halitta ko a sama ko a ƙasa kamar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayati ya zo yana karantawa duniya ayoyin Allah wai zakkihim yana tsarkake zuciyoyinsu ga barin mugun tunani na bautan dodo ko na fagirci ko na zalunci ko na fasikanci duk annabi ya wanke wannan a zuciyoyin mabiyansa wa ayyuhul kitaba wal hikmata kuma yana koya musu wannan alqur'ani yana koya musu rubuta shi da rubuta sharhinsa kuma yana koya musu hikima wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wuri ita ke kiranta hikima amma ma'anar hikima a wani wuri kuma kai aiki da abin da ka karanta shine hikima ilimi mai amfani yutul hikmata man yasha wa yutul hikmata faqad utiya khairan kathira mutum ya samu ilimi yayi aiki da shi to shine ya zama mai hikima wa shi Allah wa alimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim yana tsarkake su wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin yadda suke kamun annabi ya zo da wannan littafi Qurayshawa da sauran duniya duk suna cikin bata bayyananne
wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين akwai waɗansu jama'a waɗansu ba sahabbai ba, domin lokacin da ayoyin nan suke sauka, duk wanda ya halarci wurin da suke sauka sunansa sahabi, mutum ne mai daraja a wurin Allah ba wanda ya kai shi daraja, duk sahabi ba mutumin da ya kai shi daraja sai dai annabi ne ya fi shi daraja. amma dukkan waliyan Allah sahabbai iyayen gijinsu ne malamansu ne. To, lokacin da alkurani yake sauka na sauka kan waɗannan sahabbai ne masu daraja abokan tafiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, abokan zamansa, abokan hirarsa, masu ɗaukan addininsa suna ciyar da shi gaba mataimakansa. Su ne ayoyi suke sauka a kansu, su kuma larabawa ne, sai ayoyin suka ce, wa akharina minhum lamma yalhaqu bi akwai waɗansu ma suna daga cikin su masu daraja ne lamma yalhaqu bi amma ba su riske su suna zuwa daga baya wa akharina nan yana ɗaukan ajamawa domin lokacin da ayoyin suke sauka larabawa ne a wurin wa akharina waɗansu waɗanda ba larabawa ba ajamawa kenan a lokacin da ayoyin suke sauka suna sauka kan sahabbai ne wa akharina waɗansu waɗanda ba sahabbai ba su ma suna zuwa suna cikinsu su ma duk wannan fassara guda biyu ayoyi suna fassara su as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladzina tabauhum bi isanin to wannan hattashin duniya duk wanda imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da Allah ya yarda abin da annabi ya zo da shi to yana daga cikin su mu'minan nan waɗanda annabi ya koyar da su har gaba da gobe duk wanda ya koyi alqur'ani annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koya masa wannan alqur'ani da wasiɗan wannan malamin shi wannan malamin na'ibi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake koya masa wannan alqur'ani ko fassara alqur'ani ko fassaran hadisi ko fassaran littattafai duk dai waɗanda ba larabawa ba za su zo su san su saboda haka ne malamai suke cewa al-islamu yahya bil arabi wa yaqwa bil ajam musulunci da laraba yake rayuwa kuma da ajamawa yake karfafa lokacin da ayat ta zo sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa suka ce masa waɗanne ne waɗanda suke za su zo ba su zo ba ba a riskar da su ba za su riske mu amma ba su riske mu ba tukuna annabi sai ya duba ya ga cikin taron duka ba ba ajami sai Salman al-Farisi sai ya miƙa hannunsa wajen Salman al-Farisi ya kun ga wannan da addini zai kai surayya da mutanensu sai sun je sun kamo shi saboda haka ajamawa suke da kirari a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an taba yin tafiya ta yaƙi yaƙin mota manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana bada labari abin da yake faruwa wajen yaƙin sa amma yana gida ne yana bada labari abin da yake faruwa a yaƙin sa na ƙasashe na ƙasashe yana cewa wane ya shahada Allah ji kansa wane ya yi shahada ce Ja'far ya yi shahada Allah ji kansa Abdullahi Rawaha ya karbi shugabanci shi ma ya wuce ya yi shahada Allah ji kansa wane ya yi shahada Allah ji kansa wane ya yi shahada Allah ji kansa amma Khalid bin Walid ya dauki shugabanci ya zama saifu min suyubillahi sai sahabbai suka yi ta kuka manzo Allah ce dan me kuke kuka cewa malana la nakki fa qad zaba khiyaruna me yasa ba za mu yi kuka ba duk manyan mutanen mu sun tafi sun yi shahada manzo Allah ce la ummati kal matar la yujra awwaluhu khairun am akhiruhu aini al'umma ta ba haka take ba kaman hadirin damana ne ba za a san inda alherin yake ba a hadirin farko yake ko a hadirin ƙarshe idan ba samu hadirin farko ba za a shuka ba idan ba samu hadirin ƙarshe ba amfanin gona ba zai yi ba saboda haka ce al'umma ta kamar kamar damana take saboda haka yanzu in kaga abin da yake faruwa a duniya na musulunci na haddace qur'ani da haddace hadisai da da kafa makarantun alqur'ani da kafa masallatayyan juma'a da masallatayyan khamsu salawati da zuwa haji da zuwa umra abin da ake a wannan zamani ya wuce ya ninninka na zamanan da suka wuce ko abin da ake nema kenan dama jama'a mutane su bauta wa Allah su fuskance shi to kaga abin da ya faru kenan sullatu min al-awwalin wa qalilu min al-akhirin jama'a ne na farko sahabban manzon Allah wa qalilun da waɗansu min al-akhirina daga cikin jama'a ƙarshe saboda haka aka keɓanci annabta da mazajenta gabashin duniya walittaka da mazajenta yammacin duniya kamar فلا أقسم برب المشارق والمغارب وإن كانوا من قبل هدى وآخرهم لما نقول وهو العزيز الحكيم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك سام ونن درجه mutane suna ba su san rubutu ba su san karatu ba zan malamai su haye duniya duk su fita ilimi su fuskanci Allah su rike addini fiye da kowane mai addini har ma waɗanda suka biyo bayan su waɗanda ba laraba ba su zama manyan mutane har mutanen ƙarshen zamani samu daraja irin na mutanen farko ya aka aka samu haka ubangiji ce zalika fadlullahi wannan faralan Allah ne yuti man yasha yana ba da faralarsa wanda ya ga dama wallahi shi Allah zul fadlil azim ma'abucin farala mai girma ne duk abin da ya ga dama yake yana duk abin da ya ga dama yake shi Allah in ya ba da falala wato falla wani abu ne wanda ba za a ce maka nawa ka saya ba ya fi karfin ya fi karfin sa kyauta ne daga Allah
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل همير يعمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah yana gaya mana kun ji dai yadda ne da waɗansu mutane da na aiko musu da annabi da littafi suka ƙi bin aikin littafin suka suka bar hanya sai na sake juyar da zuciyoyinsu na, na, na bar su cikin ɓatarsu to ku na ba ku annabi na ba ku littafi kar ku zama kamar su misalin waɗanda aka ba su littafi suka ƙi aiki da shi su ne Yahudawa, masallazina hummilu taureta, misalin wanda aka ba su ɗaukan nauyin attaura da yin aiki da ita da koyonta, sun malam ya miluwa sannan kuma sun ɗauki baƙin sun karanta, amma aikin ba su ɗauka ba, misalinsu kamar himiyar ya milu asfaran, kamar misalin jaki ne yake ɗauke da kayan littattafai. bisa wasu lukamin lalin ka zo biya tilla amma dan adam mai karama wa da karramna bani adama sannan aka dawo da shi ya lalace ya zama asfara sabilina in humu illa kalan am a cikin lan'amun ma aka zaba masa wata dabba mai wauta mai wauta mai rashin sani ya kamata jaki gara kare da jaki kare ya san mai shi ya san gidansu ya san dukiyar mai shi ya san ma abokin mai shi zai kada masa wutsiya amma shi jaki bai san mai shi ba bai san gidansu ba bai san wani abu na na mutuntaka ba saboda wautarsa to duk wanda aka kamantar da shi da jaki to wannan misali ya yi muni ga mutumin da aka kamantar da shi jaki musamman ma sai da yake iya riƙe zo malami da farko shi ɗan adam Allah yana buga masa misali da wasu dabbobi guda uku dabbobi guda uku dabba ta farko ba mai kama da ɗan adam kamar ta, sunanta biri, dabba ta biyu duk inda ɗan adam yake tana wurin, ita ce kare, ko ka wata a daji in ka ji kare yana haushi je ka wurin za ka samu mutum. Dabba ta uku ita ce jaki, ko ka bata a daji in ka ji kukan jaki je ka wurin za ka samu mutane, kare bai rabuwa da mutane, jaki bai rabuwa da mutane, kuma biri yana kaba da mutum. To sai aka sake buga misali da biri, aka fara buga misali da biri ɗin. Ubangiji ya ce, Idan an karanta wa mutane littafi, an musu bayani, sun ƙi aiki da shi, to sai ce musu kunu ƙiradatan khasi'in, na mai da ku biroyi lalatattu kaskastattu bayan kuna da kalaman ɗan adam. Saboda haka ne, idan an fi ɗan adam ɗin da farko sai ya fito yana kama da biri, sai ya kwana bakwai a ce aske zuman nan ta biri a mai da shi mutum. a haske zuman biri a mai da shi mutum a sama sunan annaba ko sunan sahabbai ko sunan wani salihi in ya kai shekara bakwai wato lokacin da ya soma rarrafe banda banna irin ta biri ba abin da yake so banna a zubar da wannan a kawar da wannan a kifar da wannan a keta wannan a bata wannan har ya kai shekara bakwai biri ne cikakke shi dan adam banda banna ba abin da yake sha'awa tun ya kai shekara bakwai annabi ya bada shawara wannan birin naku ku koya masa sallah ya je fadan Allah ya gana da Allah don ya zama mutum cikakke to in ya koyi sallah al musalli na je rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa to in daga nan in an cire biri an mai da mutum mai zuwa fadan Allah shekara bakwai na gaba idan ba cire wannan na biri din na banna ba kare halin kare zai zo shigan masa me halin kare yawon banza yawon sata cin mutuncin manya kin baƙi shine halin kare. To, idan an cire halin kare na shekara bakwai na biyu, an sa masa halin malamai, kamun shekara goma sha hudu ya zama malami, ya haddace alƙur'ani, ya san waɗansu hukunce-hukunce na musulunci, ya zama malami ba wai biri ko kare ba, ya zama malami. Idan ba ce halin biri ba yana biri yana mutum, ba ce na kare ba yana kare yana mutum. na halin jaki zai shigo a bakwai na uku, shekara ashirin da ɗaya ya kawo ƙarfi, me halin jaki nuna ƙarfi, bauta da rashin sanin abin kunya, bai san gidansu bai san mai shi ba, a gaban mutane zai bayyana al'aurarsa yana kirari da al'aura, kuma ya jima'i da matarsa a gaban mutane kuma ya wanka da toka don hauka. To waɗannan halaye guda uku in suna jikin ɗan adam shi mutum ne biri don ɓanna, shi mutum ne kare don rena manya da rashin kunya da yawon banza da sata, sata da makami ko sata da makami. Haka kuma idan ba ce halin karen ba harin jaki ya shigo to duk aikin terrorist na rashin kunya rashin tunani ba wanda ba zai yi ba to duk wannan da suke faruwa a duniya waɗannan abubuwan ne ba a cire ba gashi biri ne ba a cire masa biri an mai da shi mutum ba gashi kare ne ba a cire kare an mai da shi mutum ba gashi jaki ne ba a cire jaki an mai da shi mutum ba to shine yake kawo dukkan bala'o'i idan ya zama mutum shekara bakwai na uku zai zama jagora ne ba mu shekara ishirin da ɗaya saboda haka shi Ibrahim yana da shekara ishirin da ɗaya ya wallafa wani littafi gagarau manyan waliyai na duk da kuka ji kamun su kai shekara ishirin da ɗaya sun zama manyan mutane jagorori shehu tijjani shekara ishirin da ɗaya aka rasa malamin da zai karantar da shi wani karatu na addini to ana so a gyara mutane a gyara halayen sun suna ƙanana kar su zama biroyi masu ɓanna a gyara halayensu kan su zama karnuka masu yawon sata yawon banza rashin kunya zagin manya zagin waliyai zagin sahabbai zagin iyaye saboda rashin kunya kare kenan to nan an ambaci jaki shine na ƙarshe din kenan kamar da limiyar yabil asfara bi da mazal qawmin allazina kazzabu bi ayatillah na farko an ce musu kunu qilazan khasiina wannan ko zai fa masaluhu kamathali kalbi in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas nan ko zai kamar da limeri ya mi asfara bi zama da qawmin lan yakadu bi ayatillah amma misali yayi muni ga waɗannan mutane manyan malamai suka ji aiki da ilimin su suka zama jakuna aka mai da su jakuna kai misali yayi muni anan misalin waɗanda suka tsare ta ayoyin Allah wallahi shi Allah la yadi ba zai shiryar da alƙawmar zalimi na mutane azzalumai ba
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كترى يهودا kace musu na ji kirarin da kuke yi wa kanku kuna ce nanu abu na'ullah wa ahibba'uhu mu yadda muke wurin Allah kamar ‘ya'yansa muke don mu ne masoya Allah, to haka ne eh, to in haka ne ku ne masoya Allah, ku kamar ‘ya'yan Allah kuke, me yasa ba ku burin ku mutu mana, ai a duniya sijinul mumini wa jannatul kafiri, duniya ai kurkuku ne na mumini, aljanna ce ta kafiri, me yasa ba ku burin ku mutu. ai duk wanda yake daure a kurkuku kullum gurinsa Allah ya kawo wata rana dai a sake shi Allah ya kawo wata rana dai a sake shi fatamannawar mota to gurin mutuwa mana in kuntum sadiqina in kuka zama masu gaskiya cikin cewa ku ne kadai masoya Allah ba sauran mutane ba har yanzu na kirari wa kansu da sha'abullahi muhtar wai su ne jama'an Allah jama'an da Allah ya zaba har yanzu haka suke kirari wai su ne sha'abullahi muhtar wai su ne jama'an Allah wanda Allah ya zaba annabi ya ce ya kira su ya gaya musu ya ce ga abin da Ubangiji ya ce, In kun ce ku ne zaɓaɓɓu masoya na Allah, fatamannawul mauta, ku yi gurin mutuwa mana in maganan ku gaskiya ne, ku yi gurin mutuwa mu gani, ko ɗayansu ba wanda ya ce Allah sa in mutu, Allah sa in mutu, ba wanda ya faɗa. Yanzu ka je wajen kuru ka ce, ku ce Allah sa ku fita, ya za su ce, da za su Allah sa a fita ko? ta amma annabi ya ce ku yi burin mutuwa mana yanzu nan ku ga Allah abin da Allah zai muku annabi ce da da ɗayan su zai ce Allah sa mutu da sai ya mutu a wurin a lokacin ba wanda ya faɗa nan karyatawa ta da gaskatawa
yadda da shi ba to da ya ce Allah ya ce a gaya muku in ku mazoyanta ne na gaskiya sai burin da zai wajen nuna ku mutu da zai Allah wana man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah ya son gamuwa da shi amma ko ɗaya zuwa wanda ya taɓa burin har ma surar baƙa ta ce ai ba wai haka ba wadan ya tamannahu har abada ba rude ba zai burin da mutu ba saboda haka suke gujewa mutuwa fiye da arna arna su ba su damu da mutuwa ba su suna tsammanin an mutu ba a tashi shi ba huri harin an mutu za a tashi kuma ya san abin da zai faru a kansa
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا har abada ba yahude ba ya burin mutuwa saboda ne ba kaddama da yake saboda mugun aikin da yahude ya sani ya yi tsakaninsa da Allah saboda haka ne ba ya burin mutuwa wala hatubannan awadan bima qaddama taydihim wallahu alimun bizzalimin Allah yana sare da yahudawa da zaluncin da suke wa duniya har gaba da gobe su ne azzaluman duniya su ne maƙiya addini su ne maƙiya mutanen kirki su ne maƙiya dukkan ɗan adam su yahudu
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
ماذا أتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله لهم الظالمين وإن الموت الذي تذرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون يا يا رسول الله إن الموت الذي تذرون منه فإنه ملاقيكم wannan mutuwan da kuke guje mata mutuwa da hausa tabbatacce da larabci namiji ne wannan mutuwan da kuke guje mata fa innahu mulaqikum mutuwa za ta same ku duk inda kuka shiga wa law kuntum fi buruji musayyada duk inda kuka shiga sai mutuwa ta ta same ku kullum min rawdin ladhi tadruna minhu fa inna mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun bayan mutuwa kuma za a mai da ku wajen Allah ubangiji mazanin abin da yake kore da abin da yake bayyane in ku waliyansa ne kamar yadda kuke faɗa Allah ya ji kowa sanin abin da ke cikin zuciyar mutum in ku ba waliyarsa bane ku azzalumai ne wanda Allah ya fishi da su kamar yadda Allah yake faɗa in kun je lahira za ku gani in kun je wajen Allah za ku gani to nan biyu kun zai ba ku labarin ma kun tun ta'amaluna abin da kuka aikata na duniya
ya ayyuhal ladina amanu نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
za su shiga musulunci su haka da hannu haka ya gafa to an da ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullahi ashhadu anna isa عبد الله ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله dukkan mu musulmin duniya dukkan mu ɗan uwanki ne abin da yake kika faɗa da wannan larabci kin tabbata Allah shi kadai ne shi ya yi sama ya yi ƙasa ya yi mu dukan mu gaba ɗaya kuma kin ce kin tabbata ne Muhammadu bayan Allah ne manzon Allah ne kuma kin ce kin tabbata Annabi Isa ba dan Allah bane bayan Allah ne manzon Allah ne Allah ya yi shi da kalma wato yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba Hawwa'u tana da uba ba ta da uwa, mu ko muna da uwa da uba, Isa ko ba shi da uba sai dai uwa. Kin tabbata abin da yake faɗa? Kin yadda? To alhamdulillah ke zama musulma yanzu abin da yake kanki. Akwai sallah biyar kullum, kan ɗan musulmi za su koya miki yadda za ki yi sallah. Yanzu in kin je gida za ki wanka, ki wanke dukkan jikinki gaba ɗaya. idan kina da miji duk lokacin da kwanta da mijinki yadda maza suke kwana da mata to kin sai kin saki irin wannan wanka kamin ki sallah akwai wani jini da yake zuwa wajen mata kowane wata idan jinin ya zo ba za a yi sallah ba ba za a kwanta da miji ba amma za a kwana kan gado daya kuma in jinin ya yanke mace za ta yi wanka kamar irin wannan wanka sannan ta koma sallah kamar yadda take yi haka kuma in an kwana da mijin sai an yi wanka din alhamdulillah Allah ya ba ki dukiya ki fidda zakka, Allah ya ba ki dama mu yi azumin da zai nan tare da ke, kuma Allah ya ba ki dama ki samu kuɗi da lafiya ki je haji. Muna yi miki murna. Daga yau babu maganan cin naman alade ko shan giya duk abin da musulunci ya hana ba za ki ba. Yanzu ne sunan ki na da. Na? Grace. Grace. Yanzu ne suna yake so na Islam. أسماء لا الحمد لله الحمد لله كيف كيف ذاك وانت سأكون مثل ذاك وكذا آه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Ubangiji yana kira mu muminai da muka imani da Allah da annabi, mu saɓawa Yahudawa wanda suka ce su waliyan Allah ne, amma da baki, amma su maƙiyan Allah ne a bayyane, to bari a nuna mana hanyar da za mu bi mu zama waliyan Allah na gaskiya ba irin na Yahudu ba. Iza nuja lissalati min yawmil jum'ati in aka yi kiran sallah na ranar Juma'a da azhar nuja lissalati to sai mu tafi mun ji fatsau ila zikrillah wa zal bai'a sai mu bar ciniki mu tafi mu bar ciniki mu tafi wajen yin jin zikiri wato hudu ba da sallah wajen zikiri hudu ba da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an aike shi ya shekara goma yana ma'aiki yana isar da aikan Allah ya so ma samun mutane a shekara ta goma sha ɗaya ya sa mutanen Madina waɗansu suka musulunta shekara ta goma sha biyu sai suka zo da yawa sun ƙaru ga shida na bara a cikin bakwai ga wasu sababbin shida ya haɗa guda goma sha biyu na ɗazu sai suka ce to ya ba su malami mai karantarwa domin addini ya haɗa madina da ke za a samu gida uku wanda ba addini a ba su malami annabi ce na ba ku mus'ab ibn umairin al-muqri suka ce to yahudu a cikin mako suna girmama ranar asabar na addinin su na tare suna girmama ranar lahadi na addinin su mu ma sai a ba mu rana wanda za mu girmama na addinin mu annabi ya ce abin mamaki Allah da ikon ga ne na ƙarshe sai muka ga ne na farko an bai wa Yahudu asabar Jumma'a suka ce ba sa so asabar suke so an bai wa Nasara Jumma'a suka ce ba sa so su Lahadi suke so ashe da ba Allah ya ajiye mana Jumma'a ne don mai tafiya zuwa asabar ba sai ya bi ta kanmu balle mai zuwa Lahadi to daga nan sai annabi ya ba su izini su je Madina su bude Jumma'a kamun ya iso an zo masallan juma'a a madina kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ya isa madina ya tare ya zauna juma'a wajiba ce akan dukkan musulmi baligi mai hankali namiji amma ba wajiba ba ce akan mara hankali ko ko yaro ko kuma mace ko kuma bawa ko kuma bako matafiyi ko ko mara lafiya sai dai mai tsoron in ya zo juma'a za a kama shi to irin waɗannan ko za a yi masa haka to irin waɗannan su ne larurorin da za su ke hana zuwa juma'a amma duk mutumin da da gangan ya bar zuwa juma'a har juma'a jere guda uku to Allah zai lika zuciyarsa alheri ba zai shiga ba kuma a wani hadisi an ce za a goge sunansa daga cikin bayin Allah salihai saboda haka mai da hankali da sallar juma'a idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ku tafi ila zikrillah zuwa jin hudu ba da yadayin sallah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a ku bar saye da sayarwa a lokacin malamai wasu sun ce a tun daga zawali za a rufe saye da sayarwa wasu ka a sai an yi kiran sallah na biyu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai liman ya shigo masallaci ake kiran sallah ran juma'a din zamanin Abubakar haka zamanin Umar haka zamanin Usman jama'a sun riga sun yi yawa a Madina har gitsi har gowa ta yi yawa wataƙila in an yi kiran sallah guda ɗaya wasu ba za su yi labari ba sai aka tsiri kiran sallah kamun lokacin fitowar liman sai ya ba da wani wurin da za a hau ana kiran saura a hau sama kusa da kasuwa a yi kiran sallan farko na biyu kuma irin nada wanda ake zamanin manzon Allah sai liman ya shigo zai yi hudu ba ya zauna ne za a yi wannan kiran sallan kamar yadda ake yi a yanzu kuma ba za a ce bid'a ne ba wanda sai na Usman ya kirkiro a'a ai sai na Usman yana da hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda Allah ce ku bi ni wattabi'u la'allakum tahtaduna ni kuma na ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di abdu wa riha bin nawajib yadda Allah ce ku bi ni ni kuma na umurce ku ku bi sunnonin khalifofi na masu bin hanya ta saboda haka sai na sai na Usman khalifa manzon Allah ne na uku duk abin da ya kawo sai ya zama sunna tabbai kuma sun yarda sun goyi bayan haka gashin zuwa tashin kiyama kamar yadda sai namur ya kirkiro hutun ranar alhamis wanda babu shi zamanin manzon Allah zamanin Abubakar gashi kuma hutun alhamis ya ci gaba har gaba da gobe ana hutun alhamis na karatu ya kawo makarantu zamanin manzon Allah ba makarantu ba makaranta ko guda ko guda a masallaci ake komai sai na Umaru ne ya fara yin makaranta ya fara yin gidan kurkuku duk zamanin manzo Allah babu waɗannan to duk abin da sahabbai manya suka yi sai zan sunnan mabiyansu har zuwa tashin kiyama idza nudiya lis salati min al-jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a bar sai da sayarwa cewa a bar sai da sayarwa ba shi kadai bane a a bar kowace harkar da za ta ɗauke mutum hankali har ɗaurin aure an ce kar a yi lokacin da aka yi kiran sallan juma'a sai an yi sallah an dawo har kowane abu duk abin da za a kulla a wannan lokaci to sai ya zama ɓatacce sai dai wurin waɗanda ba jumma'ar a kansu kamar baƙi ne za su yadda suka dama saye da sayarwansu za su yi ɗaurin aurensu in baƙi ne masu wucewa wanda ba juma'a a kansu haka in bayi ne haka ma wasu harkoki na mata tun da ba jumma'ar a kansu za su yi saye da sayarwarsu. Wai za ku zai salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم إن هكا خير لكم شيئا إن كنتم تعلمون إن كنتم أو أنتم سورة دمك فتو الله يا غدا منا cewa in muna so mu haɗa ciniki da shi ya yi wani auna hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin yin tumina billahi wa rasulihi wa tijaratin billahi wa amalikum anfusikum zalikum khairul lakum to nan ko ya hada mana cinikin duniya da cinikin lahira a hade a bar cinikin duniya an bude kasuwan lahira kowa ya ta masallaci a rufe kasuwan duniya a ta masallaci an bude kasuwan lahira saboda haka a bar komai sai a tafi jumma a zabu da israfi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ita ranar Juma'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khairu yawmin talat khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmul Juma'a khairu yawmin talat alaihi shamsu yawm Arafa to fiyayyen ranar da fiyayyen wunin da rana ta bi ta kansa babu kamar ranar Juma'a fiyayyen wuni wanda rana ta fita kansa babu kamar ranar arfa. To ya za a yi, yadda za a yi, Juma'a ita ce fiyayyen rana cikin mako, arfa shi ne fiyayyen rana cikin shekara, babu ba saɓani cikin wannan ɗin. Ranar Juma'a rana ce wanda Allah ya halicci annabi Adam a ciki, rana ce wanda Allah ya karɓi tubansa a ciki, rana ce wanda ya mutu a ciki, rana ce wanda za a tashin duniya a ciki, kowane abu yana jin tsoron ranar Juma'a, yana zaton ko za a tashin kiyama ne a wannan Juma'ar, sai dai ɗan Adam da aljan su ne kaɗai ba ruwansu, suna tsammanin ranar tana nesa ne ba su zo ba tukuna. Da za ku zai salatu, فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة إذا أنت وصلى الجمعة إن فانتشروا في الأرض شيكنا أن يافي مكو كتفي كواتو باين قفا وابتغوا من فضل الله كيتنا من أرزقي أبنشنكو كيتنا من أبنشنكو وانا أنا كرانسا أمر إباهتي واتو أمرني أمرني أي كذا لك الله hukuncinsa na farko dole, to sai dai an ga wani abu ya zo ya sauƙi ya mai da shi ba dole ba. Ƙarfe, idan an gama sallah kowa ku tafi, to in ka zauna a masallacin kana karatun Qur'ani ko kana tafi ba kai laifi ba. Ba wanda ya ce maka Allah ya ce ku tafi kai kuma ka zauna. A ba kai laifi ba, amru ibahati ne. Abin da aka hana ne yanzu an sallama. Kamar idan an gama aikin haji fasfadu ku je ku yi farauta dama an hana ne a lokacin haji yanzu ku an gama haji ku je ku yi farauta kamar yadda in mata sun yi wanka daga haila Allah ce yake ce fatu na min hazu abarakumullah to shikenan yanzu kan ku kwana da su yadda aka umurce ku ba wai dole ne kowane alhaji ya gama sai ya je farauta ba ba wai dole ne kowa ya sallar juma'a sai ya fita ya tafi dole ba ba wai dole ne kowace mace in ta yi sai wanka daga haila dole mijinta dole sai ya je wajen ta bane a amru ibahadi ne wato abin da aka hana ni yanzu an ce an sallama an an bada hanya haka umurni yake idan bai bada hanya ba sai ya zama dole in ya bada hanya kuma sai ya zama ba dole ba fantashi ufira da wata rumin fadlillahi ku nemi arzikin Allah amma kada ba ku tafi ku je na ce ku tafi ku yawo ku nemi abinci ku je ku shantake a'a ku dawo ku yi zikiri Yazkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ku dawo ku yi zikiri da yawa don ku samu saboda haka yan dariƙa tijaniya kullu ran juma'a sai su dawo su taru su yi zikiri yazkurullaha kathiran inna la'allakum tuflihuna don ku samu babbar rabo shi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala karimi ne mai baiwa ne, shi ya yi mu, shi ya yi mana, shi ya ba mu numfashin da muke shaƙa da ruwan da muke sha, shi ya ba mu lafiya ya ba mu gaɓoɓi ba kowai, amma bai wajabta mana ba sai aikin awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu, domin sallan azahar minti goma sha biyu ya isa, sallan la'asar sha biyu ya isa, sallan magariba minti sha biyu ya isa, sallan isha minti sha biyu ya isa. sallah zuwa minti sha biyu ya isa, minti goma sha biyu sau biyar sai ya bada minti sittin, minti sittin awa ɗaya kenan. Ba kamfanin da za ta ɗauke ka aiki kai mata aikin awa ɗaya, ta biya ka za albashi ta baka bota ta baka gida, babu kamfani. Ko ba gwamnatin da za ta ta ɗauke ka aiki a kan awa ɗaya, aƙalla awa takwas, awa takwas, wato tsawon wuni awa takwas, tsawon kwana awa takwas, laila libazin nahara ba ashar. A fantashi jirar da kuma sallah an kula kafiran la'allakum tuluna. To wai Allah ya ɗauki awa ɗaya cikin awoyin da ya baka guda ishirin da hudu, ya rage awa ishirin da uku kenan ya karɓi ɗaya. Don Allah in ka tsaya kan ɗayan nan kan mai kaza anya ya samu kan ma kenan? Ana ce mai kaza cikai ko? Nan aiko kan ba samu ba. saboda haka yake wasu kafiran ku ambaci Allah da yawa saboda haka yake la'allakum taqiluna la'allakum tatafakkaruna la'allakum tadhakkaruna in kuna da hankali ku amfani da hankali in kuna da amfani ku tunani ku da amfani da tunanin ku sallah ce kai masa da yawa yanzu awa ɗayan da aka ɗauka cikin awa ashirin da hudu shine da yawa ɗin saboda haka lalle a yi zikiri da yawa a yi zikiri da yawa a yi zikiri da yawa Allah yana kiran masu yawan zikiri mabuta hankali kafirai suna kiran masu yawan zikiri mahaukata zan karanta Qur'ani ulul albab إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Su ne masu manyan hankula masu kyakkyawan hankali kenan masu mai da lamarin su wajen Allah. Kafirai kuma wa za ki lahum la ilaha illa Allah wa yastakbirun wa yaquluna inna la tariku ayatina li sha'irin majnun. Idan kafirai sun ce an ce musu fa la ilaha illa Allah su la ilaha mu ma kuna so mu zo mahaukata ne masu waka wai masu zikiri su ne mahaukata masu waka in ji kafirai zan nana ta qur'ani wa zaqiyum la ilaha illa allah yastabiru su girman kai wai qulu inna la tariku ayati al-sha'ir majnun sai bar dodannin mu masu amfanan mu mu koma halin mahaukata masu waka wai yakadu alladhina kafaru la yuzquna bi lamma zuzu dhikra wa yaqulu inna huwa majnun in sun ji annabi yana karatun qur'ani yana zikiri yana zikiri yace mai yin haka ma'aukaci ne wannan kenan kafiri yana kiran mai yawan zikiri ma'aukaci mawaki munafiki kuma baya yi sai a dole bai za qamu ila salati qamu kusara yura'una an-nasa wala yansurun la illa qalilan munafikai ba sa zikiri dan kadan Allah kuma yana kiran masu yawan zikiri ulul albabi masu hankali wai kullu ta ya lalabu huru
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين سنة نان سنة صلى جمعة دكي يا رسول الله وترن سي wani abu ya faru da farko sai an yi sallah an gama ake yin hudu ba kamar yadda ake idodi yanzu. Kasan idodi sai an gama sallah ake yin hudu ba. Mai iya zama ya zauna ya saurari hudu ba, mai iya mai wanda ya matsu da fitsari ko da wani abu ya iya tashi har riga an gama sallar idi. To da juma'ar ma haka ake yi, sai an yi sallah an gama ake hudu ba juma'a. To ranar an yi sallah an gama na juma'a sai diyatum khalifat al-kalbi sai ya shigo gari. wani attajiri ne mutumin Sham, wani kyakkyawan mutum wanda mata suna son kallonsa, kuma annabi yakan ce Jibrilu yana zuwa da irin surarsa shi diyatul karbi. An yi assalamu alaikum sai aka ji kiɗa, aka ji kiɗa menene ya faru ai diyatu ne ya zo da da kayan sayarwa, duk aka watsa ya sa karutun goma sha biyu kawai. Fanta وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها سواء زواج ونن تجارة أو لهوا قوة آه وتركوك قائمة سيسبرك أتي قل ما عند الله خير من الله من تجارة والله خير الرازقين kace su yi haƙuri su zauna abin da yake wurin Allah wanda zai ba su ya fi jin wannan kaɗe-kaɗe na zuwan baƙi da kayan sayarwa ya fi kuma kayan sayarwa ɗin Allah shine mai arzuktawa to za mu tsaya daga nan Allah ya mana gafara Allah ya ji mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malamin Allah ya kawo shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da kasar mu Allah ya karbi addu'a mu Allah ya karbi addu'a wanda muke musu addu'a Allah ya kawo da sharri ana